بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun ji sifar arwalla yadda ake yin ta practically da sunnoni da farillolin arwalla har mustahabbai ma an kawo ko to to ba ya ce a wanki gabubuwa sau uku uku ba ya ce wallaisa tahdidu gasli a ada'ihi salasan salasan tahdidu iyakance gasli a ada'ihi wanki gabubuwansa salasan salasan sau uku uku wallaisa bai zamo da al'am bai zamo al'amari la yujzi'u dunahu wanda koma bayansa baya isa ba da an ka ce a wanke sau uku ba ana nihin in ka wanke ƙasa ga uku bayya ba shi ake nufi da za ka wanke ka gaba guda kamar fuska kamar hannuwa kamar ƙafahu da za ka yi mata wanki guda inda ka game gabar duka ya isa shi an ma'ana ba cewa an ka dole sai ka wanke sau ukun ba dole kowace gaba sai ka wanke ta sau uku muna tare walakin na sai dai shi wanki sau uku da an ka ce awa gaba aktharu ma yuf'al shine mafi yawan abin da ake aikatawa shi a maximum amma menene minimum bai haɗi minimum ba to ga hadisi an haɗi annabi ya taɓa arwalla shuɗi guda guda ya taɓa arwalla shuɗi bebeyo ya yi arwalla shuɗi uku uku shi an mafi yawa to kaga uku uku shi a tsololuwa in ka wanke wata gaba sau hudu ko sau biyar to wannan kayi ka saba ma Allah ka wuce gona da iri yanzu muna tare ko don haka da za ka yi a rollaka shuɗi ɗaiɗai ta yi da za ka yi shuɗi biyu ta yi in ka yi shuɗi uku uku shi ya fi kammala in ka yi wanki guda inda ka game gaɓar duka ka wanke ko'ina ya ɗauki farali wanki na biyu da na uku da za ka yi dun mustahabbai na za a baka ladan mustahabbi amma da kai yi wanki na farko baka game gaban ba to na biyu sai ga na biyu sannan ka game gaba to na biyu ba mustahabbi na cikun cikun farilla na cikun na farko na don haka baka da ladan wannan mustahabbi sai in ka game ga wanki na biyu to wanki na uku sai ya zama ma mustahabbi in ya zan da wanki na farko da wanki na biyu duk baka game gaban ba sai ga wanki na uku ka game gaba to yanzu baka yi mustahabbi ko guda ba da wanki na farko da na biyu da na uku duk farilla ne muna tare to shi yaka nufi da wannan waman kana duk wanda ya kasance yu'ibu ya game gaba bi aqalla min zalika da mafi karanci daga wannan daga wanki uku ajza'ahu ya isar mishi wanki guda kai ya game gaba ya isar ma ko wanki biyu idza ahkama zalika in dai ya kyautata wannan in ya kyautata wankin ya wanke ko ina bai ballum ba walaysa kullun nasu sai dai ba dukkan mutane dukkan mutane ba su kasance fi ihkami zalika ga kyautata wannan sawa'an daidai da juna ba ba kowa ke iya game gaba da wanki guda ba don haka kowa dai ya dai san matsayin wanke-wanken wanki na farko in ka game gaba duka to ka ɗauke farali kamar yadda wani mallami ke cewa wal wahidu yusqitul farda wanki guda ya ka da farali in dai ka game gaba domin ji iyaka kowace gaba ko to in ga wanki na farko ka game shi kenan don haka na biyu da na uku sai su zan mustahabbi in kuma in gabar da wanke ta farilla in kuma gabar da wanke ta sunna ne to in kawai wani wanki na farko ka game gaba duka ka dauke sunna na biyu da na uku sai ya zama mustahabi to amma in na farko bai game gaba ba sai ga na biyu to na biyu nan cikun na farko na in ya za har ga na biyu bai game gaba sai ga na uku to duka da yanzu aiki guda ka yi ina fatar kun fahimta yace mutane ba daidai suke da juna ga kyautata wannan ba kowa da irin yadda yake yi waƙad ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa manzon Allah ya ce man tawadda'a duk wanda ya yi alwalla fa'aha sana lodu a ya kyautata alwalla ashe kaga ba wai alwalla ɗaya ba a kyautata ta a kyautata a tsaya a yi aron labirin birin birin birin baya da kyau a tsaya a kyautata ta duk aikin ibada abinda za ka la'akari da shi shine matsayin wanda ya saka aikin nan da matsayinka kai matsayin bawa shi matsayin ubangijinka shin yanzu ko babanka ya saka aiki ka ta kai birit-birit ai babu mutuntawa to balle ubangijinka ni na yi imani yau cikin manandu wanda an ka aiko gwamna na kira ne za ka ga ya kimtsa kai ne kuma ya tahi ya zo da da'a da ladabi da biyayya inda gwamna bayyuwa kana magana da gwamna kana kallon hotonnin na tsahin gwamnoni yana maga kana ka kallina ka kallina zai dauke ka sa kare mahaukaci to balle ubangiji ka zo sallah ka yi ta wadda ya kaga dama to duk abin da ke sa yin sallah wadda an kaga dama rashin halarta zuciya makasudin sallah shine domin ta sa mana tawali'u kadiba duk jikin dan adam Allah ya karrama shi amma inda yafi kowace karrama ga ubuwa huska sai an kace ka turmuza ta ga ƙasa kai ka san wulakanta ka ake nufi duk girman mutum gare ka iyaka in ma dan gargajiya ka dan duka girmamawa amma kadiba ruku'i in ba Allah ba akwa ruku'i to balle ma sujuda eh to kaga to sai yanzan kaga babban makasudin sallah shine domin ta sa mana tawali'u sai yanzan to ba mu ko halartu ba mu kuwa shi yasa mai lahalar ya ce in za ka saka da kayi kabbara to ka halarto zuciyarka cewa yanzu ga kanan ka dauka kamar ga kanan ga ubangiji yanzu duk irin tawali'u duk irin kankan da kai duk irin da'ad da kaka iya to yanzu ga kanan gashi kamar ganawa ta ko kai da kai da ubangiji to amma ba a halarta haka ne ya zaga mutu ya sosa nan ya kallaci nan ya yi sallah dai ga ta nan ba ta da kyau a tashi a tafi yasa ita ko kowai ba ta ƙara ba da nan inda ka yi ta to kaga Allah ya shirya da mu yasa wasu abubuwa da ake yi da ana halarta wannan don ana yin su kaga mutum ya kabbarta sallah ya kama wasa da yatsa ne haka kana sallah kana ci an kai haka Allah na haka amma yanzu ka haita batun Allah ka komo wasa da yatsa kana hakan ga ko ko mutum ya yi ruku'i ya koma ma cikin ayyukan sallah ga wasu da ya yi ruku'i ya kama kwalkwallar farcin kafa kenan ruku'i fa da an kace mutum ya yi ruku'i shi kenan yanzu gana kafa kaikai ya sosa nan ga farcin kafa cikin ruku'i abubuwa dai ga sunan zabban mamaki wai duk sallata mu sani sallah ibada ce ibada bai halatta komi mu yi cikinta in ba abinda mu haga an ce mu yi ba sauran abubuwa in kana da soshe-soshen ka inda aka zonka so bari in ka ƙari sallah samu ice ma duk ka karjaye jikinka in ka iya amma sallah ka tsaya ayyukan nan ɗaya da annabi ya bayyana su ɗaya za ka yi to shi aka yi ibada to Allah ya shirya da mu to ina yake balle ba su masu sagunta yan tagononi mutum ya sani taguwa ta ba ta rihe mai al'aura ya guntuwa ta sai ga in yi ruku'i ya jawo in ya jawo ƙara tsauza ta yi kasan ba ta da kyau don mika sautu kuma kasan ana sallah gani ya wahal da kai ne ga banza ga kowace sai an jawo taguwa in ka ja ba ƙara tsawo za ta yi ba ganganci na ka sautu wahin kware tun da kasan kana sallah ka kiya ka sa yan guntuwar taguwa mutum ya yi sallah kunkuru ne waje da bakin ina zuwa ina al'auran namiji cibiya zuwa gwiwa to kaga cibiya sa ice ka huda ka gani ina zai hitowa da baya kaga kunkuru kenan yana ciki yana cikin al'aura don ba gaba ɗaya an ka ce a ruhe ba har da baya don haka duk wanda ya salla kunkuru ne na waje kaga ya kama wanda ya salla zindayar don haka waɗannan yan guntayen tagunoni da kuka kuna salla kuna jan su jan banza na hukai banna ta kun daga kun yata satar gwa kwarai in zaka salla to sannan waɗanda na hisu shari su an masu ga kowace raka'a sai mutum ya cire tagwatai yanzu ɗan an ka ce a tsaya dami-dami annabi ya ce a daidaita ga wanda ya kabbarta sallah in za a sallar jam'i dami-dami an ka ce a daidaita hazu bayanal manakibi wal aqdam ku daidaita tsakanin kafaɗu da dugadugai dudduge ba ɗan yatsa ba to yanzu ɗan izala da nawaye ga sunna suka haɗa ɗan yatsa to ba dan yatsa sun yi kokari amma dai ba su kai ba duddugi an kace hada ba dan yatsa ba sannan da ka fada to wani sharri na nan shedan ya hissuwa cikin jama'a to akai nai sai ka iskan mutane ba su iya hada ka fada haka ordinary le sai kai tsayin ka haka na dama gare ka in ya tsaya haka nan na hagu gare ka in ya tsaya haka nan sahu yayi to sai haga mutum ya zon kuɗi haka haka halitta haka halitta ka take in kai tsaye haka ka zon kuɗi ai kaga wanga ka fada tayo sama wanga ka fada tayi ƙasa don haka barka ta sahu zamanin Umar sanda zai sa ya kwala ma wanga ka fada da ta fito ya kwala ma ya ce mai sheta don haka wanda ya sallah haka kaga ya bata sahu to mi ka sa mutane na sallah haka yanzu wani sheri ne shaɗin ya hito da shi mai muni kuma ba ku lura da illa ta ba mafi yawa masu sallah haka dama suka sun su samu a kowane aiki na nan da shaɗin ya ƙara musu cikin sallah dama suka sun samu don su yi shi shaɗin ya nuna maka na baya gare ka ɗoyinka annan suna kallo don haka kowace inda duk an ka ɗauko daga ruku'i sai mutum ya yi haka ya cire taguwa ta yi kun lura da haka nan ku haɗa min mi an ma'ana cire taguwar da haka yi daga ɗuwayonka ‘yan an yi ruku'i haka an ɗauka ko wasu tagwabata ko liƙe musu ba fa amma yanzu ya zanci ƙa'in lazimi ne cikin aikin sallah dole sai sun cire tagwar to in suna haka ba su samun don haka bari su yi haka kaga dama hannun na can baya to da ɗauka kowa sai su yi haka su cire tagwar ga kowace raka'a sai sun yi ko waɗa min cikin littafin an karanci haka nan babu to mi an ma'ana cire tagwar da haka yi ɗauka haka na baya gari kallon ɗoyinka su kai to an haɗa ma da hake ɗan liwaɗi haka su masu ke ɗan liwaɗi to kaga wanga ya fi kowane shari sannan in baka son a kalli ɗoyinka yi wadda yanzu ni akwai bai iya kallon ɗoyuna na sa tago da wando da riga sawa irin su mana shikenan ka huta in kana ganin duk mutanen masallacin na 'yan liwaɗi na kallon ɗoyin mutane su kai kaga wani shari ne shi ɗan ya haddasa cikin mutane ka ce ka sa ya ƙaramar taguwa kuma ka to kana kana cire cire cire bi illa ka bata haka nan tunda kai ka sa taguwar da bata da kyau sannan wanda an ka ce ya shagala da ubangiji mi ruwanka da abin da ya faru baya mi ruwanka kana nan kana sallah kai to saboda ba ma sallah ta akai ba iyaka da exercise ɗaya na akai duki dukin banza shi yasa ga sallar kamar wanda Allah ya ce tanha anil fashai wa komi ba ta ga sallah na ana amma ba ta da komi ba saboda ba sallah ta ba exercise ɗaya na akai to duk waɗannan abubuwa duk kurakurai na shi yasa kaga wasu daga cikin malamai magabata har littafai an ka rubuta akhta'ul musallina kurakuran masu sallah imamu al-minshawi ya rubuta malamai da yawa sun rubuta akhta'ul musallina to kaga kurakuran da aka yi zamanin su mu kuma yau da zan rubuta littafi duk waɗanda sai na kawo suna cikin kurakuran da masu sallah kai ina fatar kun fahimta to Allah ya shirya shi mu to a sani dai sallah ibada ce bai halatta kai komi cikin da sai abin da har gani rubuce to yace wa qad qala ina yake hmm wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah ya ce man tawadda duk wanda yayi alwalla fa ahsana lodu'a ya kyautata alwalla thumma rafa'a darafahu ila sama'i sannan ya daga ganinsa zuwa sama bayan ya gama arwallah ya daga ganinsa zuwa sama faƙala ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to duk wanda ya faɗi haka futihat lahu abwabul jannati za a bude mai kofofin aljanna a samaniya guda takwas dama kofa nawa ga aljanna takwas to duk kofofin nan za a bude mai su ya dukulu ya shiga mai ayyaha sha daga kowacensu ya so a ce ya shiga aljanna kowacensu ya kaso to amma sai dai ƙari nan daga idon zuwa sama shi bai annabi bai ce haka nan ba shi dai annabi ya ce wanda ya ƙara wanda ya arolla ta mai kyau hadisin sayyidina Uthman ya faɗi wannan to za a buɗe mai ƙohohin aljanna guda takwas a ce ya shiga duk wanda ya so ko to don haka kenan wannan addu'ar tana daga cikin abin da an ka shar'anta bayan an ƙara arolla a faɗi bayan mutum ya gama arolla sai ya ce ashadu Allah ya za ku ga wasu hadda ɗaga hannu wasu hadda sa miyo cikin baki da tohawa wasu da nuna yatsa wannan duk ƙari na da ce ɗan ya zo da su don wadda kun kawa ubangijinku aiki shi ma ka a tashi ba a yamai nashi ba iyaka da ka ƙari arwalla sai ka ce ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wa qad istahabba ba'd ulama wani da cikin malamai ya so an ya kula ya ce bi ithir lodo ya karshen arwalla bayan ya kara arwalla bayan ya ce ashhadu an la ilaha illawa da hula sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya kara da allahumma ja'alni ya allah ka sanya ni mina tawabina cikin tubabbu wa'anda saddadu sun kai zunubi su tuba waja'alni kuma ka sanya ni minal mutatahhirin cikin masu tsarki ka gani yace waqadista ba'dul ulama to ai ba ba'dul ulama wannan hadisi ne hadisin Imam Tirmidhi kuma ya tabbata Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin akwai riwaya da ta zo waja'alni min ibadikas salihin to ita bata inganta ba kaga mai risala ahli sunna na sai ya cire ta ya san bata inganta ba amma akwai malaman da na kawo ta to bata inganta ba iyakar biyun gaza Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa yajibu alaihi yana wajaba a kansa shi mai alwalla an ya amala shi aikata amalal wudu'i aikin alwalla ihtisaban lillahi ta'ala don neman lada Allah madaukakin sarki kashi arwalla don wata manufa manufa ta guda arwalla ibada ce don wa ake ibada don Allah don haka shi arwalla don neman yadda Allah ihtisaban eh man qama ramadana imanan wahtisaban man sama ramadana imanan wahtisaban man fa'ala kaza imanan wahtisaban ihtisaban shine neman dalabul thawabi min Allah to wajibin sa shi arwalla ihtisaban lillahi ta'ala don neman lada wurin Allah mu daukaki lima amarahu bi domin abinda Allah ya umurce shi da shi wacce ai arwalla Allah ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga Allah ya ce ayi arwalla to yayi domin umarnin da Allah ya bashi ne yarju taqabbulahu yana fata karbawa ta shi Allah wa thawabahu da kuma sakayyarsa wa tadahirahu da kuma tsarkakewa ta shi Allah min adh-dhunubi daga zunubai bihi da ita arwallan nan ya kudurta yayi arwalla da fatar Allah ya karba mai Allah ya bashi lada Allah ya tsarake shi daga zunubai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi arwalla tana cikin abinda ake aka kankare ma mutum zunubi game da shi in mutum ya wanke hannu zuwa ko'i duk zunubai kananan da ya aikata da hannu za su fita tare da ruwan arwalla aw ma akhir qataril ma'i ko ko tare da ƙarshen digun ruwa in ya kurkure baki duk zunubin da ya dauka da baki kanana banda giba banda zagin mutane da ya musu kazafi kanana dai to suna fita tare da ruwan nan na kurkuren baki in ya shaƙa ruwa hakanan in ya wanke fuska hakanan duk abin da ya gani da ido ne wanda bai kamata ba haka in ya wanke hannuwa in ya wanke kafafu da sauransu to wayo shiru nafsahu kuma ya sanar da rayuwa ta anna zalika cewa wannan alwallar da yayi ta ahubun tattali ce domin haduwa da ubangijinsa ba ya ce wal musalliyo na ji rabbahu ba fa alaihi an ya ta'ahaba madalla to ya dauka daga cikin tattalin zai yi na haduwa da ubangiji alwala tana ciki jikinsa na da kura yanzu kaga ya tsaftace jikin ina fatar kun fahimta ya tsaftace in yanzu an ka ce gwamna kiran ka addu'a labarai inda ko dai ka ta karya ko ban yi wanka ba ka wanke jiki dai inda aka ga tsaka tsami ka wanke ka sha mai inda aka iya gani go madalla ka dan kimtsa dai ka tahi to kaga to ya dauka arwallan nan tattali ne ga ganawar da zai yi da ubangiji ne wata nazufun da kuma tsabtata tsabta nazafa da kuma da kuma yin tsabta limunajati rabbi domin ganawa da ubangijinsa don mai sallah yana gana ne da wani kofi da kuma tsayuwar da zai bayyana daihi gaban ubangijinsa li'ada'i fara'idihi domin bayar da fadillolinsa wal khudu'i lahu da kuma kankan da kai ga Allah bin ruku'i da ruku'i wa sujuda sujuda daga in ba Allah ba wanda ya kamata ka ruku'i ko bi girma ne iyaka ka dukar da kai wanda Shehu Usman ya ce wa mudallaqu nahina ar-ra's fi tahiyyati haramun duk yadda dukar da kai yake ga gaisuwa duk yadda yake haram ne bai halatta wanda ka haɗu assalamu alaikum ka yi tsayin kawai da yake tsaye kyam ka ba shi hannu a gari haka na aka wa manzon Allah ban kusan wanda ya yi girma ne balle a cewa ne ya yi shi girma don haka al'ada ta dukawa gai da wani mahiya waɗanda ya hiyanta yarbawa nufawa zabarmawa kaga duk dama da duk yan uwan juna ne ko wawawa su ne yawan duki-duki hada ma hausa saboda girman kai da haɗin rai su ina sun haga lokaci ko da tsayan an sun gaishe ka balle tun da yaro kaka haɗuwa da shi kasan shi ya sun ka amma bai iya gaishe ka mika sa haka nan haɗin rai da rashin mutunci wani ya taho inda nake kwanaki nan ne mun tsaya na yan da zabuwa su mustapha suna ba su gaisa ba sai ce ya kamata ko da abin ya yi mai ciyo ya yi mai ciyo ba su sun haga sai kuma ya kamata ku karantar da yaran ku su zanka gaida mutane ni ce ga sun ta faɗa musu in suna jin maganar ka ya faɗa musu in suna jin maganar ka kaga ya nuna abin ya yi mai ciyo ai rashin mutunci na ka haɗu da wanda ka sani ya san ka magabacin ka kai ta batu ne rashin mutunci ne ba tarbiyyar kware ba ce to wannan sai dan bahaushe sai dan bahaushe ka ta lahira ka dawo bai da lokacin ce ma barka da zuwa ko dai ba iya ka ta annan ba ka ta lahira ka dawo barka ba an dawo lahiya barka da arziki bai da wannan lokaci to kaga wannan shi masu dukawa sun wuce wuri ga lalaci waɗanda kuso ba su da lokacin gaisuwa su ko sun wuce wuri ga kangara wa'ancan lalatattu wa'yan kangararru duk wanda ya yi tafiya musamman wanga hali na haɗari Allah mai sai lafiya yana da bukatar barka da zuwa ya ji daɗi a yankan ce mai to yana ga lokacin ce ma barka da zuwa kaiwa kenan ya nuna ko baka dawo ba shi wannan bata dame shi ba lalura ka ce oh shi an ma'ana in za a tafiya a yi bankwana don ba a san yadda za ta yi yana ya ba a koma haɗuwa yan an dawo kuma a yi barka da zuwa duk yana cikin sunna yan annabi yadda ba masallaci ya ka zanna na aka zo a yi mai barka da zuwa ba to aka gani to Allah ya shirya she mu duk kowa da tarbiyyar da an kai mai don haka waɗancan aimo tarbiyyar duke-duke su ku waɗanga aimo tarbiyyar kasu gaida kowa an yi wanwan to mu tafi kowannen su ba daidai yake ba to ina yake Allah ya shirya she mu to to ina yake wal khudu'i da kuma kankan da kai ga shi Allah bin ruku'i wasu sujudi yin ruku'i da sujuda daga nan an ce ka duka wannan duka ta ruku'i kasan dai an tozarta ka to balle a ce ka kai huskar ka ƙasa ka turmuza goshinka da hancinka ga ƙasa to kuma ka taso kuma ka kama izza ya nuna ba sallah ka yi ba faya amalu sai shi aiki Allah ya ƙina a kan sakankan cewa bai zalaka game da haka ya tabbatar da cewa sallar da ya yi ibada ce ganawa ce ya yi da ubangijinsa ya tsaya gaban ubangiji ya ba da farin loli ya kankan da kai ya yi tawali'u ya yi da'a ga ubangiji wata hafizin fiye da kuma kiyayewa ciki ne ka kiyaye ka kiyaye sallar duk abin da baya ciki kakka sawo ya ciki duk abin da ya tabbata kakka yi kokarin bari ne shi aka kiyaye sallah fa inna tamama kulli amalin domin cikar kowane aiki bi husnin niyyati fihi ya danganta ga kyakkyawan niyyar da an kai game da aikin nan niyyatul mar'i khairun min amalihi in ji larabawa don hakan ga cika kowane aiki ya danganta ga kyakkyawan niyya akan mi kai sallar kayi ne kawai don kan mutane su ce baka sallah amma ba kayi don ko Allah ya amsa ko kai ya amsa wannan lalura ta ita kai wannan bai dame to wannan ba a ce mata sallah muna roƙon Allah ya shiryar da mu ya ba mu iko mu kiyaye sallolin mu kuma in mun kai ya karban mana to wannan shine karshen babin to babi ya kare ko to sai mu tsaya nan to sai a daddaka sannan a yi aiki da waɗanga abubuwa da mai risala ka cewa duka abubuwa ne na ƙwarai mun ƙare siffa alwalla da istinja'i da istijmari shi ya abinda wannan babu ya koya muna to Allah ya sa muna albarka ga abinda mun karanta alaikum salam